الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الوجه السادس أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى نظرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبه ويفارقه ولو أحب سوى الله ما أحب ولو أحب سوى الله ولو- ما أحب فلا بد أن يسلبه ويفارقه فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة والغالب أنه يعذب به في الدارين قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني حيث قال ينتظم قوله في الحياة الدنيا بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل فلا تؤذبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة وهذا القول يروى عن ابن عباس وهو منقطع واختاره قتادة وجماعة وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب فقال الحسن البصري يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد واختاره ابن جرير وأوضحه فقال العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس ولا راج من الله جزاء ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا بل على صغر منه وكره وهذا أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها وذهاب عن المقصود الآية وقال طائفة تعذيبهم بها أنهم يعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك وهذا أيضا من جنس ما قبله فإن الله سبحانه أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى سرائرهم فلو كان المراد ما ذكره ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم فإن الإرادة ها هنا كونية بمعنى المشيئة وما شاء الله كان ولا بد وما شاء الله كان ولا بد وما لم يشأ لم يكن فالصواب والله أعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أن ومقاساة أنواع المشاق ومقاساة أنواع المشاق في ذلك فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها طيب جزاك الله خير بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi a talatin ne ko ko ɗaya ga watan eh, talatin kenan ga watan safar idan rabin awal ba shi bai kama ba don ashirin da tara shi ne asabar ko? yawa a ga watan safar a shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shine 19 ga watan 11 a shekara ta 2017 a lissafin miladiyya darasinmu na 37 a karatunmu na littafin izafatul lahfan min fi masayid shaitan na malam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala kamar da muka ji malam ya karanta mun fara wannan wajihi na shida a wannan babi ya ku haƙuri saboda wannan babin yana da tsawo akwai wajen wajihi wajihi har guda goma kuma a na shida muke yanzu mun karanta biyar za a fara karanta sauran biyar ɗin asalin maganar da malam yake yi ina so kowa ya zama muna tare da shi akai cewa wannan babi dama kamar da sunansa ya nuna babi ne da yake magana akan cewa zuciyar dan adam la sa'adata laha ba ta da farin ciki ba ta da lazza shine jin daɗi wala na'im ba ni'imtuwa da kowanne abu hakanan kuma ba ta da salahi ba za ta gyaru ba sai idan ta riƙi mahalicci wato Allah maɗaukaki a matsayin shine ilahi gare ta abun bauta duk wanda za a riƙa ba abun ba Allah ba a matsayin abun bauta to waɗannan abubuwa guda hudu da duk wani alheri ma banda su wani ya faɗi usul din ne usulin asalin abin da zai sa ka samu farin ciki su ne waɗannan da farin ciki da jin daɗin rayuwa da ni'imtuwa da rayuwar da kuma gyaruwa a ce zuciya ta gyaru to har abada ba za a samu ba sai idan Allah mutum ya riƙa a matsayin abin bautarsa kuma mun san me ake nufi da wannan bangare din kamar da dai muka karanta a baya to daga cikin abin da zai nuna wannan shine wannan fuska ta shida mun fara magana akai makon da ya gabata yace anna ta'alluqa al-abd bima siwa Allah ta'ala madarratun alayhi ratayuwar bawa wato bawa ya rataya ya makalkalewa ya zama tunaninsa kacokan an ɗauke shi ya sadu da masu wallahi abin da ba Allah ba to madarratun alai wani cutarwa ne gare shi zai cutu in dai zuciyarka ta makalkale wani abu wanda ba Allah ba wani abu din nan ko wani mai hankali mutum ko wani abu marar hankali ba mutum ba in dai ka riƙe shi ka bar Allah to cuta ce gare ka ga zuciyarka ga kanka ga dukkan rayuwarka idan akhadha minhu fawqa al-qadr az-za'id ko wani abun amfani ne mutum ya dauki sama da gurgudan bukatarsa az-za'id ala hajatihi gurgudan abin da yake bukata غير مستعين به على طاعة الله ba yana mai neman taimako da wannan abun bane akan da'ar Allah ma'ana ba yana amfani da wannan abun bane akan da'ar Allah kamar da zai kawo misali yace fa idza nala min at-ta'ami wash-sharabi wan-nikahi wal-libasi fawqa hajatihi darrahu dhalik dan haka idan mutum yayi amfani da abinci da abin sha da aure nan an-nikah yana nufin ba kullin daurin aure ba saduwar miji da mata yake nufi wal-libasi da kuma tufafi in yi amfani da fauka hajatihi sama da bukatunsa barrahu zalika to wannan abin zai cutar da shi ci da yawa sha da yawa hakanan kwanciyar aure da iyali ta yawaita hakanan kuma tufafi su yawaita to wannan abu zai cutar da shi da duk wani abu ma ba wannan ba wannan ya faɗi waɗannan ne a matsayin kamar madkhal ko ya ishara da tambihi zuwa ga wanda ba su ba walau a habba sai wallahi ma a habba ba buƙatar a samu wannan yar koma ɗin walau a habba sai wallahi ma a habba da a ce mutum zai so wani Allah irin yadda yake sansa falabudda an yuslaba huwa yufariqahu to ta sai ya dauke masa shi ko yana so ko baya so zai kuma rabu da shi haka ne ko ba haka da haka duk abin da kake so wanda ba Allah ba to wata rana ka ki ka so za ka rabu da shi fa in ahabbahu li ghairillah fala budda an taburrahu mahabbatuhu in ya so shi ba dan Allah ba abin da ya hada dama ba dan Allah bane dan wani abu ne na duniya kuma kamar tso kake son sa to lalle lalle ku riƙe wannan magana tilas dole wannan soyayyar da kake masa ta cutar da kai duk abin da ba Allah ba in kana son sa to zai yi ka so shi don Allah to ka so shi shi ma gwargwadon bukata in ko ba don Allah bane asali to dole ne tilas ne ba makawa sai ya cutar da kai wannan soyayya da kake masa za ta cutar da kai ka kwatanta wannan abu duk wanda kake so ɗauko shi ka sashi a wannan ma'auni in mutum ne ka gwada in abin duniya ne haka ko menene in dai ka so shi ba dan Allah ba to Allah zai azabtar da kai a duniya ta hanyar wannan soyayyar za ka samu baƙin ciki wa yu'azzab bi mahbubihi kuma haka za a azabtar da shi da wannan abin so din shi kansa ya rika dandana maka azaba saboda kana son sa lalle shi kuma baya san ko kuma ya fahimci sirta mutayyaman fi ubbihi ka koma kamar wani mai bauta masa wajen soyayya da kake masa zaka sai juya kai da kake so ya dora ma sharadi yau ya ce kaza yake so gobe ya ce kaza yake so haka ake ko baka ko menene to haka zaka koma a azabtar da mutum dangane da wannan soyayya imma fi dunya wa imma fil akhirah ko dai a azabtar da mutum a duniya dangane da wannan wa in ma fil akhirah wal ghalibu kai mafi rinjaye ma annahu yu'azzabu fid darain cewa wuri biyun duk ana yin wannan azabar ma'ana za a azabtar da mutum a duniya za a azabtar da shi a lahira to sai tashi mana istidlali ya kawo mana hujja akan haka ya kawo mana faɗin Allah madaukaki yace qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون للي وأندا سكي تسكتي زناري دا أذرفا باسا بادشي في سبيل الله ɗaya yana zancen zakka ake nufi domin duk abin da za a azabtar da shi saboda baka za a azabtar da kai saboda baka yi shi ba to labudda an yakuna fardan zaka ba iya infaqi na tatawu'i ake nufi ba zakka ta wajibi fa bashirhum bi azabin alim to kai musu bushara da azaba mai dadadi yawma yuhma alaiha ranar da za a kona waɗannan abubuwa din finnari a wuta finar jahannama kai a wutar jahannama zinaran nasa za a ɗauko ana narka shi ana zuba masa shi a jikinsa irin yadda ake ɗaukar dalma a narka da zafinta a ɗora abu duk wanda ya san kendir ya san idan ya ɗauki kendir yana ci yana ɗiga a hannunsa ya san zafin da yake ji ko yawwa to irin wannan ƙonawar ana ƙona abu yana narkewa zafin nasa yana diga a jikin mutum to haka za a ɗauko zinare da azurfa kun san kuma zinare da azurfa kayan ƙaro ne da suke ƙasa yan uwan ƙarfe haka zafin su a jikin mutum in ya taɓa Allah ne kawai ya sani to wannan kuma a jahannama ba na duniya ba za a ɗauko ana narkawa ana tsiyayawa a jikin mutum ruwan abu mai zafi to abin da za a yi masa kenan fatukuwa sai a yi lalas biha da wannan abubuwan kun gani wannan ba'un ana nufin ta musahaba ce da wannan abin da ka hana a duniya ka kiba da zakka ka kiba da wajibin abin da aka dora maka to da shi za a ɗauko ana ƙonawa ana narka maka shi a jiki Allah tsare mu a za a yi lalas shine fatukuwa biha da wannan dukiyar ma'ana zinarin da azurfa za a yi lalas ga jibahuhum da goshinsu wa junubuhum da sashenninsu bangare-bangare wa buhuruhum da gadon bayansu haza haka za a rika ce musu a ce wannan ma kanastum shine abin da kuka taskaka a duniya kuka ɓoye kuka hana ba kwa ba da zakarsa li anfusikum ga kawunanku tunaninku kuɗi mafarkinku kuɗi duk abin da mutum yake so irin wannan san za a ga cewa kullum shi da tunaninsa ko mafarki zai yi to ba ba zai fita daga wannan zancen ba me zai tsara gobe me zai yi kullum je kaka dawo ɗinsa duk akan harkar abin da yake so to sai Allah madauki ce musu fadhuqu ma kuntum taknizun ku dandani abin da ku kasance kuna taskace shi kuna koyewa ai kun fahimci wannan ayar da munasabata da wannan zancen da ake nan wacce azabar yake faɗa azabar lahira ko yawwa to za mu ji kuma bayanin dangane da azabar duniya yadda za ta zo ta wannan bangare wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki yana cewa fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyoyinsu da ƴaƴansu su baka sha'awa su burge ka rabu da su innama yuridullah Allah yana so ne liyu'azzibahum irada ce wannan kauniya abinda Allah yake nufi shine yu'adhibahum fil hayati dunya a rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum kuma su mutu wa hum kafiruna alhali suna kafirai izhaqu ruh ko an-nafs ma'anarsa shine mutuwa ma'ana rayuwarsu ta kare su mutu wa hum kafirun in ku suka mutu suna kafirai me za a musu za a musu azaba a lahira kun ga kenan za su samu azaba a duniya da kuma azaba a lahira ana fahimtar nasoshin ya kafa hujja da su ne akan me akan ya nuna maka cewa duk mutumin da yake son wani abu wanda ba Allah ba ya makalkale masa to za a azabtar da shi da wannan abun a duniyarsa da kuma lahirarsa walam yusib tunan ya shigo gonar malaman masu tafsiri malamai masu tafsiri wa huwa minhum shi ma kuma yana cikin su ba dan baya cikin su ba yana cewa walam yusib man qala innal ayata ala taqdimi wa ta'khiri mun san malamai idan suka karanta nassoshi ko na qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zahirin abun ya nuna wani abu kamar da ba zai yiwu ba a fassarar ko a fahimtar shi mai tafsiri yakan ce la'alla wannan wurin akwai taqdimi ne da ta'khiri shi kuma dama ya juzu a lugha ya halatta akan yi wannan abin da za a gabatar da shi a jinkirta abin da za a jinkirta a gabatar da shi ma'ana za mu zo mu je suka fassara amma malam ya fara musu hukunci tun kafin ya faɗi ra'ayin nasu ya ce wanda ya faɗi wannan ra'ayi bai dace ba ma'ana bai yi daidai ba wanda ya ce wannan aya ana fassara ta ne bisa akwai taƙidimi da ta'akhiri to bai dace da amsa daidai ba da tafsiri na daidai ba kaljurjani kamar malam jurjani ya kawo a magana ta sai ce haitu qala yayin da yace yantazimu qawluhu fil hayati dunya wannan faɗi na Allah maɗauki da ce fil hayati dunya a rayuwar duniya za a azabtar da su yantazimu zai tsaru ne ba da faslin akhar bayan wani rabawar da aka yi laisa bi mawdu'ihi ba nan ne mahallinsa ba ma'ana abin da ke so ya faɗa an sa shi a nan ne akwai wani abun kafinsa an gabatar da wani abu a kansa ala ta'awili ga fassarar yadda take abin da za a ce shine wani fakar wani ya ce yana yi wa qur'ani gyara a faɗi uslubi ne na tafsiri malamai sukan yi haka lakin labudda an yakuna al-mawdi'u yatahammalu zalika yahtamilu zalika ba a yi sai idan mutum lalle ya tabbatar wannan bigiran zai iya karɓar wannan ta'awilin din me ya ta'awilin nasa yace yadda ayat take shine kamar a ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum fil hayati dunya kada dukiyarsu da 'ya'yansu su burge ka a duniya kun ga ya ɗauko wancan fil hayati duniya din ya raba ta da mahallin maganar azaba ya dawo da ita wurin cewa maganar kai ake magana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana ko wanda ake magana da shi mai karatu da Qur'ani shi ake magana cewa kada wannan dukiya ta su da ƴaƴa nasu su burge ka a duniya an gane mahallin jar wa majrur nan fil hayati dunya mahallin sa me me ta'alluqin sa ta'alluquhu shine al-ijab ba ta'alluquhu al-azab ba kun gane abinda shi malam jurjani yake nufi yau saboda me dan ya ce azaban nan ba ta duniya ba ce a lahira ce za a yi azabar amma me ya kawo aka faɗi duniya to tun da an yi maganar birgewa to birgewa ita ce ake a duniya don haka siyaƙin zancen kamata ya a ce fala ta ujibku amwalukum wala auladukum fil hayati dunya kun gane da abin ki wanda da ya san ayar ai ya san menene aka faɗa fala ta ujibku amwaluhum wala auladuhum ko yawwa inna ma yuridu Allah kun gani liyu'azzibahum fid dunya kun ga inda yadda siyakin yake kenan to shi yana so ya fassara zancen cewa ba haka ba kuma ba wai kanku na ce da ku fahimci ba ana nufin ya ce akwai kuskure a qur'ani bane wannan uslubi ne na masu tafsiri idan mahallin zai iya daukar haka amma dai mal ibn qayyim ce wannan kuskure ne ba haka bane sai ce inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha kun ga sai ce fil akhirah yawa yana so ne Allah madauki yana nufin ne ya azabtar da su da wannan abun da suka mallaka a lahira kun gane in maganarsa sai ce wa hadal qawlu wannan qawlin yurwa an ibn abbas ana ruwaito shi daga abdullahi dan abbas wa huwa munqati amma a yanke yake me yake nufi da yanke isnadin maganar yankakkiya ce ma'ana bata inganta ba daga abdullahi bin abbas in kun lura a can ƙasa aikin mai ta'aliki ko ya faɗi cewa wannan riwaya haka ma sani ko taku akwai ya ce rawa ibnu jarir mana ibnu jarir at-tabari ya ruwaito wannan riwaya a juz'i na goma sha hudu a shafi na ɗari biyu da tis'in da shida kun ga wurin kowa ba gurin ku ya yi ishara zuwa ga kuma haka take a cikin tafsirin tsabari idan ka koma za ka samu wannan riwaya ya ruwaito ta min tsariƙi ali bin abi talhata ali bin abbas to ali bin abi talha malamai ba su yi tantama ba cewa bai haɗu da ibn abbas ba dole sai ya zama kuwa akwai wani kenan a tsakaninsu da abdullahi dan abbas a tsari ko na malaman hadisi duk wanda ya waito riwaya da irin wannan siga ana ce masa mun qat'i mun qat'i ma'ana isnadin in qata'a babu tawasuli ko babu ittisali tsakanin shi tabi'i da ya karbo daga sahabi ba su haɗu ba to in ku haka ne to ya zama ba'ifi wa azahu fi durul manfur malan suyuti a cikin addurul manfur juzu'i na hudu shafi na ɗari biyu da sha takwas ya azumin wannan asar zuwa ga ibn al-munzir zance na ba nan bane asali wannan riwaya ko isnadi na ali ibn abi talhata akwai maganganun malamai akai gaskiya ne in ka bi zahirin riwaya da tsarin yadda ake ruwaito hadisai to lalle akwai inqita'i tsakanin Ali ibn Abi Talhata da Ibn Abbas haka ra'asan mutum yana kallon zahirin isnadin abin da zai faɗa shine da'ifi ne sai dai su malaman hadisi da tafsiri a wasu mahallat akwai abin da ake ce ma riwaya tafsiriya ko riwayatu kitab riwaya ce ta littafi Ali bin Abi Talha ya samu na tafsiran Abdullahi bin Abbas to sukan karbi wannan riwaya kamar yadda Ibn Hajar ya ambata a cikin Fathul Bari da ya zo kan ɗaya daga cikin waɗannan riwayoyi irin wannan ya ambaci cewa wannan riwaya ce ta littafi a rubuce Ali bin Abi Talha ya samu ya zo masa ta Ibn Abbas ce in ko irin wannan ce to malamai suna karɓa suna aiki da ita al'imam bukhari a cikin sahihinsa ya kafa hujja da riwayar ali bin abi talha an ibn abbas amma ba zan ce kai kafa hujja ba ya kawo ta mu'allaka yace qala ibn abbas mun san kuma imam al-bukhari wane ne shi a babin harkar hadisi yawa zai ce maka ibn abbas ya ce to malamai kuma sun duba kuma wannan akan wannan ne ma ibn hajar ya magana malamai suka duba cewa al-bukhari ya yi amfani da wannan riwaya ya yi bisigatil jazmi ya ce qala ibn abbas to tunda koyi wannan wannan alama ce ta taƙuya da ƙarfafawa ga wannan riwaya an fahimci abu to wannan dai mu kyale shi abinda malam ibnu qayyim ya hukunci akan sa kenan amma dai riwayar ali ibn abi talha an ibn abbas tana cikin tattaunawa ta malamai mai tsawo da suka yi kuma kamar da na ambata bukhari haka nan ibnu hajar sun yi amfani da ita mu kyale da shi haka a cikin maganganu na malamai da suke dirasar isnadin tabari za ku samu waɗannan insha Allah yace waqtarahu qatadatu wannan shine ikhtiyarin qatada qatada ibnu du'ama as-sadusi shi ma tabari din ya ruwaito wa jama'a da kuma dai wani tari na malamai kar mu fita daga siyakin zancen mu saboda wannan harkar isnadi din amma kullum idan aka faɗi magana idan ba za a kafa hujja da ita ba dole ne malamai za su bayyana ko shine abin da ya kawo mana wannan mutum yace wa ka'annahum malamin qayyim yake cewa su waɗannan malamai da suka ɗauki wannan ra'ayi kamar dai cewa lamma ashkala alaihim wajhu ta'dhibihim bil amwali wal aulad fi dunya yayin da suka kasa fahimta haka ya kira abin ya yi musu iskali abin ya rikice musu me ya rikice musu ta yadda za su fahimci ana iya azabtar da mutum da dukiya da kuma 'ya'ya gashi kuma mai dukiya ne mai 'ya'ya ina ce idan mutum yana da dukiya yana da 'ya'ya murna ma ake masa farin ciki yake ko domin ya shiga cikin fantamawa yana morewa to shi malam ibnu qayyim yake faɗa cewa su malaman da suka faɗi wannan cewa akwai taqdimi da ta'khiri ko kuma wannan ta'azibin ko azabtarwar da dukiya da 'ya'ya ba a duniya bane ana maganar ijabin ne kar su burge ka zaka gansu suna jin daɗi suna fantamawa suna morewa suna kashe kuɗi yadda suke so ga gidaje manya-manya da sauransu da sauransu kada wannan abin ya dame ka fi duniya a nan duniya ma'ana iya zancen da ake maka shine kar ka damu da su a duniya amma zancen za a azabtar da su to azaba a lahira ne ba a nan duniya ba shi ne yake malamin kai yake cewa yadda suka kasa fahimtar ko ya rikice musu su fahimci cewa mai dukiya mai 'ya'ya ana azabtar da shi da dukiyarsa da 'ya'yansa a duniya suka kasa gane wannan shi yasa suka ce akwai taqdimi akwai ta'sir an fahimci zanta yawa wa anna sururahum kuma cewa farin cikin su wa ladzatuhum da jin dadin su wa na'imuhum da bi'imtuwarsu bidalika da wannan abin ne ma'ana ai su a duniyan nan suna murna masu kuɗi suna murna ko ba sa murna suna yi shi yasa mutane da yawa ba zan ce duk mutane ba suke sha'awar su ma su zama kamar su haka da ku ba ba yawa suna son su samu kuɗi kamar yadda mai kuɗi yake da kuɗi suna son su sami duk wani jinsi na dukiya irin yadda mai dukiya yake da dukiya saboda a zatansu ba abin da ake samu a dukiya sai mai farin ciki da ni'imtuwa da jin daɗi da kwanciyar hankali shi yasa kowa ke so ya samu to wannan abun a tunaninsu iya abin da ake samu kenan ana samun jin daɗi to don haka waɗannan malamai ganin cewa su waɗannan masu dukiya sururinsu da jin daɗinsu bidalika da wannan dukiya ne farru ila taqdimi wa ta'khiri wajen fassara wannan ayat sai suka gudu suka koma bangaren cewa taqdimi ne da ta'khiri insha insha Allah kun gane me yake nufi tayyib wa amma alladhina ra'aw anna al-ayata ala wajhiha wa nazmiha amma waɗanda suka tafi zuwa ga ra'ayin suka ƙudurci cewa wannan aya tana kan fuskarta haka za a fahimce ta yadda take zahiri to nazmiha kuma babu zancen takdimi da ta'asiri a cikin tsarin ta take nazmu nan ana nufin nazmul kalam tsarin yadda zance ke siyakin zance suka ce ba a canza ba babu zancen takdimi babu ta'asiri to wanda suka yadda babu ta kun ga yanzu an samu wani nau'in kuma ko na malamai yawwa wannan na farko sun ce taqdimi ne da ta'khiri ina jin kun fahimci da me taqdimi da ta'khiri wasu kuma suka ce a babu zancen takdimi ta akhiri aya a daidai tsarin ta take babu zancen takdimi ta akhiri to amma duk da haka faktalafu fi hadha ta'dibi sai suka saba wajen fassara wannan azabtarwa yaya fuskar wannan azabtarwa take qala al-hasan al-basri malam al-hasan al-basri yace yu'azzibuhum bi akhdhi az-zakati minha azabar da za a yi wa mai kuɗi da baya ba da zakka din nan ko kuma dukkan mai jin daɗin dukiya kai a duniya to azabar da za a yi masa shine bi akhdhi zakati min wal infaqi fil jihadi shine a karbi zakka da kuma a ce ya kawo dukiya za a tafi jihadi ya taimaka wa addini wannan ita ce azabar tasa in ji waɗanda suka yadda ana musu azaba a duniya kun gane fasara saboda in ka binciki zuciyar mai kuɗi duk kudinsa ban fi cire kowa ba sai wanda Allah maɗaukaki yi wa rahama ya zama cewa wannan dukiyar ba ita ce a zuciyarsa ba amma duk kudin mai kudi tunaninsa babu abin da yake azabtuwa da shi irin ka kwace ka dan karbi wani abu za a bincine shi wannan dukiyar kai kana ganin abin ba ya ishe shi yana da yawa shi kuma yana ganin za ka rage masa shi kuna fahimta wannan zancen yawwa to shine alhassan al-basri yake cewa azabar da za a yi musu ita ce a karbi zakka a karbi taimakon jihadi wannan ita ce azaba wa ikhtarahu ibnu jarir wannan ita ce fassarar ma da ibnu jarir ya zaba waye ko ibnu jarir shugaban masu tafsiri kamar da malamai suke cewa imamul mufassirin a duniya a cikin tafsirai da aka samu a hannu bugaggu wanda aka buga shine na farko mai tafsiri cikakke akwai littattafan tafsiri kafin nasa amma ba su bi ayoyi baki ɗayan su suka fassara su ba za ga an fassara wata aya an bar wata aya a jiza ne juzi'i juzi'i yawwa irin su abdurrazak ibn hammam sanani yana da littafin tafsiri sunansa tafsirul qur'anul azim mujalladi biyu ne haka mujalladi biyu zai taɓo dukkan ayoyin qur'ani to amma wanda ya fara yin tafsirin da ya haɗe gaba ɗayan ayoyi an fassara su daga farko har ƙarshe shine malam ibn jarir at-tabari wanda lokacin da zai yi wannan tafsiri nasa ya tara ɗalibansa yake cewa zai musu imla'i na tafsiri mujalladi ɗari volume volume guda ɗari suka ce a kar makalla wannan ai a cikinsa rayuwa za ta ƙare ai ba za mu iya ba shine sai to ya rage ya dawo da shi talatin talatin shi ne aka fara kuma a talatin ɗin ya rubuta shi su kuma su a lokacinsu ilimi haka ake zama yana faɗarsa da ka su kuma suna rubutawa da haka duk abin da ka gani tafsirin tsabari zama ya a majalisansa yake fassar yana karanto ayar yana kawo halarto tafsiran da malamai suka yi da riwaya riwaya riwaya riwaya ɗalibansa suna rubuta ba zama ya haka ya rubuta imla'i ya yi ga ɗalibansa juzi'i talatin to ga fassararsa shi ma wannan ra'ayin na cewa mai wanne na biyu ko na farko inda kuna fahimta na biyu cewa mai azabar da za a yi wa ma'ana siyaƙin aya babu iskali a ciki ba rikici amma yaya azabar take a duniya inna ma yuridu Allahu liyu'azzibahum biha fid dunya sun yadda da cewa haka zancen yake za a yi musu azaba ne da dukiyan nan da 'ya'yan nan kuma a nan duniya to yaya take wa awdahahu ya bayyana abun fa qala yace al azabu biha ma'anar azabar shine ilzamuhum bima awjaba Allah alaihim fiha alazimta musu a tilasta musu abinda Allah ya wajabta a kansu a wannan dukiya da 'ya'ya din min huquqihi wa fara'idihi na haƙoƙin Allah da farillan Allah zakka kenan ko yau in kana yu'khadhu minhu zalika ko in yayin da ake karbar wannan abu daga wurin shi mai wannan dukiya ma'ana domin ku shi mai dukiya kana ya kasance yu'khadhu minhu zalika wa huwa ghairu tayyibin nafsi tayyibin nafsi ana karbar wannan ne a yanayin da zuciyarsa ba ta daɗi ko shi ne ambata mana da wahala ka je karɓar dukiyar mutum ka ga farin ciki ka ga yana murna yana jin daɗin a zo a karɓa da wahala ban ce babu ba amma galibin ɗabi'ar ɗan adam ko yana da kuɗi in ya ganka ka zo ya san karɓa za ka zai murtuke fuska haka ne ko ba ka ake ba duk kuɗinsa ba in ya bayar ba karewa zai ba bal Allah zai Allah ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa duk abin da aka bayar ma Allah na ƙara haɓaka shi mala'iku guda biyu kullum aikinsu ɗaya zai ce ya Allah duk mai bada dukiya ya Allah ka mayar masa mayar wannan kuma fa ba wai ana nufin lada kawai ba ko kun taɓa nan haka malamai sun bayyana hissiyan wa ma'anawiyan ne za a mayar masa ta nan duniyar za a mayar masa zai ga ƙarin dukiyar zai dawo duk mutumin da ya bada zakka ba haka kawai ta tafi bata dawo ba Allah sai yana mayar masa a nan duniya zai samu haɓakar dukiyarsa shi sa dama ta zama zakka tsarkake dukiya da kuma haɓaka dukiya domin asalin zakka ma'ana shine ƙaruwa da haɓaka na ma'i mu kyale wannan zancen zancen da shine ɗabi'ar duk mai kuɗi ne in za a karɓa ba da daɗin rai yake bayarwa ba wala rajin min Allah jaza'an kuma baya bayarwa yana mai fatan sakamako daga Allah wala min al minku hamdan wala shukra hakanan kuma baya fatan baya ƙaunatar samun godiya daga wanda ya karba daga gare shi ma'ana wanda ya bawa ma'ana bai sa ran wanda ya karba din kuma zai ce akar makon Allah saka da alheri dan kai dade mun gode kawai shi abin da yana mai za a rage masa dukiya wannan shine tunaninsa bal ala sughrin yana bayarwa ne bisa kaskantuwa minhu daga gare shi wa kurhin da kuma tilas baya so wannan ita ce dabi'a da kana mu'amala da wanda kake ganin ya fi kowa kuɗi ai akwai ko a zahirin lamarin duniya in ka kula da su sun fi kowa kwaɗayinta saboda su profesoshi ne a kanta duk wanda ya fi kowa sanin abu kuma ya fi sansa haka yadda suke son dukiya yadda kai kake kasan haƙuri kasan juriyar talauci saboda shi ne kake tare da shi to haka su kuma suke kwaɗayin dukiya ba kai mai talauci ne ka fi su kwaɗayin dukiya ba a'a su sun fi ka kwaɗayin dukiya saboda kai ai baka san dukiyar ba ko ba ka bane baka san iya abin da ka sani biyan bukatar ka sai abin da kake gani shi kuma wannan abin da kake gani a gun wasu tasawuri ne baka da hakika daga ran da ka shiga cikin hakikanin kuɗin kana da shi to za ka ji wannan matsayin na bukatar na tsananin kwaɗayin to kuma karuwa yake Allah kyauta to haka zai ba da dukiyar ba tare da yana so ba ya ci gaba malam yake cewa wa hadha aidan udulun anil muradi bi ta'dhibihim fi dunya biha yace kai ni ban yadda ba inji malam ibnu qayyim ko da shugaban masu tafsirin ne ya faɗa wannan maganar udulun ne ma'ana karkacewa ne anil muradi daga abin da ake nufi bi ta'dhibihim fi dunya da cewa za a musu azaba a duniya biha da ita dukiyar wa dhahabin an maqsudil ayati tafiya ne nesa daga manufar ayar ayar ba haka take nufi ba waye sai faɗi wannan nace sai su irin su malam ibn qayyim ko to sai ce wa qalat ta'ifatu ina so mu gama duk maganganun kafin ya kawo abu kada lokaci ya kure mana wa qalat ta'ifatu wata ƙungiyar wani ɓangaren na malamai su ma su ma suka ce ta'azibuhum biha annahum yu'arraduna bi kufrihim li ghanimati amwalihim suka ce abinda ake nufi da azabtar da su a duniya shine za a bijiro da su za a gitta su saboda kafircin su to kamar za su zama cewa za a yaƙe su ne a samu ganima dukiyar tasu ta zama ganima wannan shine azabar da za su samu kun gane wannan ko ba gane ba ma'ana innama yuridu Allah yu'azzibahum biha fid dunya abinda Allah yake nufi kawai shine azabtar da su da ita dukiyar tasu a nan duniya to abinda ake nufi da wannan azabar a duniya shine tunda suna son dukiya irin wannan soyayya to abinda ake nufi saboda kuma su kafirai ne to nan ne wani sabon zance ya shigo nan kun ba ba a zancen iya wato duka muminai da kafirai masu hana dukiya yauwa saboda kafircin su da ba su yadda da Allah ba to kamar sun yadda sun saki jiki ko ba daɗe ko ba jima za a iya yaƙar su kuma aka yaƙe su dukiyan nan za ta zama ganima dukiyan nan tasu da suka mallaka ta koma ganima ga musulmi ai azaba ce a gare su kun gane abin yawwa wasabi am auladihim ƴaƴan kuma su ma a ribace su a matsayin ribatattun yaƙi a kama su prisoners na yaƙi fa inna hadha hukmul kafiri domin kuwa shi kafiri ai wannan ne hukuncinsa ko to kun ga ai wannan abin ya zama azaba a gare shi wa hum fil batini kadhalika a batini ma kuma haka yake hukuncin nasu to mala ibn qayyim sai ya dawo bayan ya faɗi sai ce wa hadha aidan min jinsi ma qablahu wannan ma jinsin su daya da wanda ya gabata ma'ana shi ma ajiye shi kawai a gefe ba tafsiri bane fa inna allaha abinda zai nan zai ma zai mai da martani ga iya wannan kaulin shi kadai iya wannan tunda nan an yi zancen ai kafirai ne dukiyarsu za ta koma mai ganima ‘ya'yansu su zama kamammun yaƙi yau sai ce fa inna Allah domin ku Allah a ƙarar munafiƙina ya tabbatar da munafiƙai wa a sama amwalahum ya bari an ƙyale su kuma an tsare musu dukiyarsu wa auladahum da kuma ‘ya'yansu bil islami zahir da musuluncin zahiri ba na batsini ba na batsini an san kafirai ne a batsini amma a zahiri ne kafirai ne an fahimci abin wata wallan sara'irahum Allah ya jibinci sirrinsu ma'ana aka jinkirta hukunci akan sirrinsu sai kiyama shine ma'ana ta walla sara'irahum ya wakkala magana da hukunci akan zahiri sun ce la ilaha illallah zahiri sun zo masallaci zahiri to an karba haka har rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama munafikai ba a ce ya azabtar da su ba tare da cewa dai munafinci ya kare kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sun tuba sun daina mun taɓa wannan zancen a darasin min hajji sunna in ba kuma ta ba me ya dalilin wannan dan Allah maɗauki ya yi wonin na ƙarshe ga munafiƙai yace ko su daina abin da suke in ba haka ba lanugriyannaka bihi thumma la yujawirunaka fiha illa qalila to da Allah bai yi wannan ba tunda ba ai wannan abun ba an shunshuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine lanugriyannaka bihim ai mun san an shunshuna abu ko ma'ana za mu zuga ka ka yaƙe su in ba su daina ba to malamai suka ce kamar da malam ibn timiya faɗa tunda ko ba a yi musu wannan ba to ashe sun daina ne shi yasa Allah bai musu wannan ba da haka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya babu munafinci babu wani sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar shi a matsayin munafiki kun gane wannan zancen yau to wannan kenan ba wannan zancen muke ba dangane da munafikai ai Allah ya karɓi zahirin su ya jibinci kuma sirrin su kun gane har zuwa nan sai ce falau kana muradu ma zakarahu haula'i inda abinda waɗannan suka faɗa shine abinda wannan aya take nufi la waqa'a muraduhu subhanahu min ganimati amwalihim wa sabi auladihim to da wannan abin nan manuf abinda Allah ke nufi din da ya auku akan munafikai na cewa a ganimci dukiyoyinsu ƴaƴansu kuma a ribace su an gane fa innal iradata hahuna kauniyatun bi ma'anal mashi'a domin ko iradar da yake nufi anan ba irada ce ta shar'iyya ba a'a irada ce kauniya wanda ma'anarta shine mashi'a in Allah ya ga dama wa ma sha Allah kana wa labud duk abin da Allah ya ga dama zai faru ko to ba abin da zai hana shi sai ya faru wa ma lam yasha lam yakun abin da bai ga dama zai faru ba kuwa ba zai faru ba dan haka wannan zance sam ba zancen kafirai ake ba kun gane wannan zancen ko ba gane ba hmm? ba a gane ba ba waɗancan sun ce kafirai ake nufi ba idan dukiyarsu aka in aka yaƙe su dukiyarsu za ta koma mai za ta koma ganima ‘ya'yansu za su koma bayi to tunda Allah ya faɗi cewa abin da yake so yayi kenan tunda ya faɗi haka yake so yayi haka yake son kuma maganar ganin damarsa ganin damarsa kuma ba zancen alakarta da wani abu na shari'a cewa abin da ya so sai ya faru to da wannan abun gaske ne da mun ga haka akan munafikai annabi ko sallallahu alaihi wasallam ba a bashi damar yau munafikai wancan abun ba suna da dukiya suna da yaya amma ba a ganimanci dukiyarsu ba ba a ribanci yayansu ba wannan ya- da ko da su ake da su ne masu irin wannan to da Allah madaukaki wannan mashi'ar ta sa labudda an taqa'a fi haqqihi da sai ta faru dangane da munafikai to ba mu ga hakan ta faru ba ashe kenan ba zancen kafirai ake ba don haka azabtarwa ba ita ce a mai da dukiyar mai kuɗi a mai da ita ganima ba azabtarwa ba ita ce ƴaƴan mai kuɗi a mai da su bayi ba wannan ba ita ce ma'anar ba domin da haka gaske ne da an gani akan munafikai tunda Allah madaukaki ya shi ya sani cewa zukatansu kafirci ne a ciki an fahimci wannan zancen yawwa da sai Allah madaukaki ba da umarni cewa waɗannan kafirai ne an san kafirai ne har zuci don haka su ma a yaƙe su amma Allah bai bada izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi munafikai ba Allah ta kun gane wannan wuri sai ce fassawabu to yanzu bari mu ji me ya zantan gaske yace fassawabu wallahu a'lam maganar gaskiya a wannan tafsirin Allah dai shine mafi sani to kun ji ma'ana kafin ya faɗi nasin sai ce amma fa Allahu a'lam Eh, zan- ni ma nawa zan yi in shi ne ya dace to Allah da shi ya fi sanin menene daidai an yi ƙala ga amsar a ce ta'azibuhum biha abinda ake nufi da azabtar da masu dukiya da dukiyarsu huwa al'amurul mushahadu shine abinda muke gani abinda kowane mutum yake iya gani shine ma'anar al'amurul mushahad abinda ake iya halar a ganinsa a shaidai shi min ta'azibi tullabi duniya na azabtar da ɗaliban duniya ma'ana manema duniya wa muhibbiha da masoyanta wa mu'thiriha alal akhirati da masu fifita ta akan lahira irin yadda ake azabtar da su bil hirsi ala tahsiliha akan kwaɗayin da suke da shi akan su tara dukiya to wani ita ce azabar kun gane zantarsa kuma wannan abu ne da ba za ka rasa shi ba a wurin duk mai dukiya kwaɗayin dukiyar to wannan ita ce azabar don haka da ka je kana cewa taƙdimi ne da ta'khiri azaba a lahira za a yi a nan duniya kuma abin da ake nufi kar su burge ka kai wani babban tawili ga qur'ani bayan zahirinsa ga abin da Allah ya ce inna ma yuridu Allah liyu'azzibahum biha fid dunya kun gani liyu'azzibahum biha fi dunya dan ya azabtar da su fi dunya jar ne wa majrur la budda dole suna da muta'alliki muta'allaq din su shine ne ta'zibi don haka azaban nan a duniya za a to me ce wannan azaba haƙiƙanin zance ita ce ko shine azabtar da su da ƙarin kwaɗayi a al'adance kamata yayi mutum in yana neman abu in ya same shi to kuma sai ya kwantar da hankalinsa ko yanzu idan kana neman wani abu a duniya ina ce in kana neman aiki daga ran da ka samu aiki kuma sai hankalin ka ya kwanta kana neman aure daga ran da ka yi aure sai hankali ya kwanta da an rame sai a fara kiba a ce a goshi a samu kwanciyar hankali haka ya kamata ko ba haka ba to amma in zancen dukiya ne ana samun ta ƙara ba zama ake zuwa neman ta ba abin da yake damun mai dukiya irin a ce wata ran ta ƙare ba abin da ke damun mai dukiya musamman wanda za a ce shi ya fi kowa dukiya ko a wata ƙasa ko a wata nahiya ta duniya ko a duniya irin a ce wata rana ya sauko daga wannan position din wani ne ya hau ba shi ba to wannan ita ce azaba an bamci abu tunaninsa kullum yadda ba zai sauko daga wannan matsayi da aka san shi da shi ba Allah kyauta duk da wannan zance na san kowa ya fahimce shi yawwa to wannan shine bil hirsi ala tahsiliha wa ta'ab al azim fi jam'iha da wahala mai tsanani wajen tarawa duk kudin mai kudi dillan da ka zo nema a gunsa sai ya tuna maka cewa shi fa da wahala ya tara ko idan ya yi shekara talatin yana tarawa sai ya tuna maka mu ma fa sai da muka sha wahala muka samu da kaza fa muke kaza da kaza ma'ana kai ma je ka nema ba haka abin ya samu ba ana gaya maka wannan ta wace ta wace ba taka bace to wannan ita ce azabar da Allah ke azabtar da dukan mutumin da yake mai dukiya musamman dai wanda baya ba da dukiyar baya amfani da ita yadda ya kamata to sai shine ke cewa wa ta'abil azimi fi jam'iha wa muqasati anwa'il mashaqi fi zalika da dandanar da shan wahalar nau'o'in wahala da tsanani akan wannan harka ta dukiya fala tajidu to ga wata magana ta ibn qayyim ku dauke ta ka'ida in kun ga dama in kai muku a gona dai haka take ya ce fala tajidu kasan duk mutum wato zancen malamai suna cewa duk mutumin da zai ce maka duk duniya ba kaza to ya isa ya faɗa idan yana da ilimin wannan abu idan ko ba haka ba to ya fi kowa jahilci mai kore abu ya ce duk duniya ba a taɓa kaza ba ko duk malamin duniya ba wanda ya ce kaza ko kuma dukkanin ko ma waye bai isa ba in ka ji mutum yana wannan irin zancen to ko dai marar hankali ko kuma tumbatsa tasa a fagen abin da yake magana to ta isa malamin kame yake cewa fala tajidu at'aba mimman ad-dunya akbaru hammihi ba za ka taɓa samun mutumin da ya fi kowa wahala ba irin wanda duniya ita ce damuwarsa duk mutumin da yake duniya ita ce a gabansa ita ya damu da ita hamminsa in an ce hammi concern shi ne ma'anar hammi yawwa duk mutumin da ya dama duniya ita ce harkarsa gabansa da bayansa tunaninsa zamansa cinsa da shansa alakarsa tunaninsa duniya to babu wanda ya fi shan wahala nan karka kalli ya same ta ko bai same ta ba an fahimci wannan yawwa ko ya samu ko bai samu ba in dai ita ce a zuciyarsa ita ya damu da ita to babu wanda ya fi shi wahala za ka samu mutum mai laiburanci ya sha wahala ya samu to amma wahalar tasa shi iya ta jiki ce mai laiburanci ko wahalarsa ta mai ta jiki ce zai je sha wahala ya aiki kafinta ne menene makeri ne menene mai magini ne mai mai ko menene sana'arsa zai sha wahala a jikinsa to a iya jikin ta tsaya amma hankalinsa yana kwance idan Allah ya ba shi kana'a gwargwadon abin da ya samu na ranar da murna da farin ciki zai je kai mai iyali ko ba haka bane to amma wani in duniyar kawai ya sa a gaba ya tara ya tara ya tara ya tara to azabar tasa biyu ce da ta jiki da ta zuciya to wannan ta zuciyar tafi bala'i to ita ce Allah ke jarrabar manyan masu kuɗi da ita ba ƙananan ba an banci zancen naka wannan ita ce azabar da kwaɗayi da damuwa da tunani da tsoron kar a sace kullum tunaninsa ya banki ya ba ai kaza ba kar fa ai gobara kaga mutum yana ramewa saboda tsoron abin da bai auku ba gashi kuma duk sababin da zai sa ya ji daɗi ya same shi amma ba bai ji daɗin ba shi yasa babu abin da ke sa mutum ya sha wahala wallahi irin damuwar zuciya mutum zaka ga yana ci yana sha amma fa in ba shi da kwanciyar hankali zai rame zulumi yana lalata mutum zulumi yana ƙara yawan da kuma haɓakar ciwo in yana jikinka mun sha wannan zancen kai to haka irin wannan azabtuwar haka mai kuɗi wanda ya ƙwalla faransa akan duniya to haka yake don haka babu wanda ya kai shi shan wahala kun yadda yanzu kuma kun yadda ba ni dai yana da wannan zancen haka yake yau in ka san in ana zancen kuɗi a zamanin yanzu kuma musamman a Najeriya to dole ne ka bi a hankali saboda wani wallahi duk wannan zancen shi kawai zai shi fa dai kawai ya kuɗin nan ba abin da ya dame shi ce da Allah mai faɗar dan Allah rufa masa asiri ko makamancin haka mutane suke sai ta fassara abubuwan da ba su ma san hakikar ya abubuwa suke amma sai ka ga mutum ya ce shi dai ya samu din koma me dai aje aje a kare ya samu din dai kuɗin da ya wannan talauci me ake da talauci ai talauci a dan uwan kafirci haka zaka ji ana faɗi wallahi kwantar da hankalinka in ka samu nutsuwa a zuciyarka talaucin da muke ciki yanzu a duniya ko kusa ko alama wallahi na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kama ba na wannan zamanin bai kama kafar na zamanin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam talauci da wahalar rayuwa da rashin abin da za a ci manzo na Allah wanda ya fi kowa daraja amma Allah maɗauki ya sa ya ɗanɗani wahalar rayuwa saboda yunwa ya ɗora dutse a cikinsa kullum muna wannan zancen ya ɗora dutse dan ya ji cikin ya ɗan ji nauyi nauyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari bai karya ba ai wata biyu ba a ɗora wani abu a gidansa ba kai kuma ranar nan da safe na karyawa ne baka samu ba duk mutanen ungoku sai sun sani sai an gaya musu wallahi yau kaza wallahi yau kaza ai hakuri ka samu wata kana'a a zuciyarka da kwanciyar hankali cewa lamarin nan fa ba kai kadai bane mutane da yawa suna wahala ba maganar ka ita ce in ka samu kuɗin shikenan an warke ba ba haka bane in ka samu kuɗin zaka ga cewa kwaɗayin ka ƙara samun wani kuɗin kuma zai taso maka kamar da manzo Allah sama ya faɗa ne dan adam baya haƙuri ya ji cewa ya gamsu da abin da Allah ya bashi a duniya sai nan da aka afa masa ƙasa a cikin bakinsa a kabari tana shiga bakinsa shikenan magana ta ƙare ci ya ƙare sha ya ƙare tufa ta ƙare gashi nan ba ko tufa likafani kwana kaɗan zai rube lalace a cinye shi shi ma jikin nasa a rika cinyewa ɗaya ɗaya ɗaya a hankali a hankali ya tashi ba komai sai ƙashi wani fa shine ƙarshen ɗan adam kuma kowa ya tabbata cewa wannan shine masirinsa na ƙarshe abin nan sai an masa in dai za ka mutu a duniyan nan kuma babu wanda zai je wani wuri ya mutu to haka za a yi masa ko dai kura ta cinye shi ko ruwa ya tafi da shi ko ya mutu mutuwa ta al'ada a kai shi makabartar da ake kai kowa duk kuɗinsa haka za a kai shi a ƙasa za a aje shi ba tayil a ciki ballantana wani abu ba a cikin akwati ba wannan shine rayuwar musulmi Allah madauke ya taimake mu Allah ya kimsa wannan darasi a cikin kwakwalen mu fala tajidu at'aba mimman ad-dunya akbaru hammi wa huwa harisun bi juhdihi ala tahsiliha kuma shi kwadayi ne ai makwadaici ne yana da kwadayi da kuma kokari akan ya samu dukiyar kullum kokarinsa da kwadayinsa shine ya tara ya ƙara tarawa har sai ka ji mutum babban mai kuɗi ne yana ce maka ai yanzu fa babu kuɗi a lokacin da ake buga a labarai shine mai kaza shine mai kaza amma a zo a cikin taro ya gawa mutane ai yanzu ba a samun kuɗi sai kai mamakin inda za a je a samu kuɗi idan ba a samu a irin gunsu haka ne ko ba ka bane to duk wannan ita ce azabar da Allah ke musu a zuciya wallahi ba kidan su muke ba abadan amma abinda ake faɗa tambihi ne gaba ɗayan mu da mu da su da kowa da kowa mu tsoraci ubangiji kada duniyan nan ta dada mu da ƙasa ba komai ba ce mu yi tunanin yadda za mu haɗu da ubangiji mu ci nasara mu zauna lafiya da allah in mun zo kiyama kuma an yi hisabi allah maɗauki samu aljanna duk wanda bai samu wannan ba fa ya hasara wala duk kuɗin sa da ya mallaki duniya gaba ɗayanta in ya shiga wuta ran lahira to ya hasara mu kuma abin da ake so shine rayuwar da ba mutuwa ita ya kamata ka nema sama da kowace rayuwa wannan ko mai karewa ce duk abin da kake tarawar sai ka zo ka tara ya'ya aka barwa turawa da yake su a duniyar sun fi mu wayo sai ka ga da wahala suna irin wannan tarin ko sun yi suna tarawar amma kuma za ka ga za a bawa charity a gina foundation a ta yin abubuwa mu kuma nan sai ka mutum yana samu daga shi sai 'ya'yansa sai 'ya'yansa sai 'ya'yansa ko ba ka bane yana da damar da zai amfani mutan unguwarsu wani idan aka ce yana da kuɗin da a Najeriya fa akwai mai kuɗin da zai iya sayawa duk ɗan Najeriya buhun shinkafa shi kaɗai suna nan ko da sau ɗaya ne ba wai duk wata bai baka sau ɗaya duk a Najeriya mutum zai iya samu ba mutum ɗaya bane masu wannan dukiya amma za ka samu mai irin wannan ana zuwa neman taimakon za a gina musamman addini yanzu ne zaka ana tumar malamai eh malamai ba su su cinye nawa aka ba malaman nawa suka cinye saboda kawai ana so a soki malamai ai malamai kwaɗayi ai malamai kaza me abin da aka ba malamin me aka yi masa da har za a yi masa gori Allah kyauta ina ce taimakon addini dan hingen nan ba suke bayarwa amma in na siyasa ne ka je saboda an san wannan menene investment ne zai zo ya fito a kwangila Allah sauki haka ya jama'a mu dauki darasi duniyar nan kata rudu mutum ta kai shi wani wuri wannan in ka bari ka rudu da ita to shine azabar da mutum zai sha muna roƙon Allah madauki kada ya azabtar da mu a duniya kada ya azabtar da mu a lahira Allah ya bamu hakuri Allah ya bamu juriya Allah ya sare mana al'amura da suka kuntata duk da ke cikin damuwa ta talauci da rashin abun hannu muna fata Allah madauki ya sare masa Allah madauki ya bamu saukin rayuwar nan mu daina rudewa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mai tunanin yadda lahirin mu za ta gyaru wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik